ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال إمام البخاري رحمه الله باب ما قيل في أولاد المسلمين babu kenan na abin da an ka faɗa na 'ya'yan musulmai وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد دون دا آيانسا قداء كسنك مت لم يبلغ الحنثة حنثة بس بلغ با بس كي ليفي با وهم يصرون على الحنف الإنف الحنف هو الإثم كان له حجابا من النار يا زمو غريش شامكي ne daga wuta au dakhala aljanna ko ya shiga aljanna falalan mutuwa yara kenan kanana قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم يتي ما من الناس مسلم ba wani mutum daga cikin mutane na musulmi ya mutu lahu thalathatun min alwalad ƴaƴansa guda uku za su mutu lam yablughul hinsa ba su kai mafalki ba ba su kai laifi ba illa adkhalahu Allahu aljannata fate sai Allah ya shigar da shi aljanna bi fadli rahmatihi iyyahum bifadli da falalar rahmatihi rahmat da ya yi iyahun ga su mahaifan nasa shigar da su aljanna rahama ce malam har da zan tashi sai da nace za mu tashi cikin auladin musulmi da auladin mushriki ƙarshen darasi ba ba ba salabiyun hawa ka rikice amma lokacin lokacin akwai wani abu da yau ba da na dawo sai na tambayi wanda sai ce قال أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام لو كتند إبراهيم يا رسول قال رسول الله مازال إن له مرضعا في الجنة yana da mai shayarwa a cikin aljanna yana da mai shayarwa a cikin aljanna wato yuqalu imra'atun murdi ba ka ce ya murdi'atun kala babu ma kila fi auladil mushriki sai abinda an ka faɗa cikin ƴaƴan mushrikai ƴaƴan musulmai amruhum wadih al'amarin ƴaƴan musulmai bayyananne ne al'amarin ƴaƴan mushrikai shine abin da yake yana shigewa cikin duhu قال حدثنا حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال يتي سئل رسول الله أن تنبي منزول صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أي أن كافري وقال يتي الله إذا خلقهم أعلم بما كانوا عاملين أي ألن دي يحل تشيسو شي يفي سنة أبن دي إنسون رأيو يزاسو كسنشي kenan Allah zai lura kenan in sun rayu musulmai ne ko kafirai in musulmai ne za su shiga aljanna in kafirai ne kuma za su shiga wuta Allahu a'lam bima kanu amilin kan gane ko kenan anan Allah zai yi musu akwai maganganu da dama wanda an ka faɗa a kansu tunda Allahu a'lam bima kanu amilin an san duk wanda ya rayu Allah ya riga ya sani ya san ga dan aljanna ga san wuta قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة يجا أبو هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي أن تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين دقا واتو آآ زرية نمشركي وقال يتي الله أعلم بما كانوا عاملين إن سرعوا الله شيني ما في سنه abinda za su aikatawa amma galibul amr kafirai ne dan mushrikai in ya rayu mushriki ne da hadisi mai zuwa قال حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود دكا أبن هيف ويولد على الفطرة أنا هيف وشي أكان الدين المسلمين دي سلفي duk yaran nan tura mu su ta can hilin nan dukkan wanda za a haifawa duk wanda ka ga haife shi haife shi akan addinin musulunci fitra fitratullahi allati fatara an-nas alaiha amma fa abawahu yuhawidanihi iyayensa su za su bai yahudancar da shi aw yunasranihi ko su maida shi ba nasari aw yumajjusanihi ko su maida shi ba majusi kenan yanda gida yake haka 'ya'yan za su tashi kamatulul bahimatin tuntajul bahimata kamar yadda dabba za ta haifi dabba dabba ta haifi dabba kun gane ko hal tara fiha jada'a zaka ga in dabba ta haifi dabba shin zaka ga dabba wadda take mai yankakken kunni la zaka ganta mai cikakkiyar halitta kun gane ko to kenan tunda an ka haife su a cikin cikakkiyar halitta daga baya iyayen suke canza musu halitta ai dabba ai an ka haife ta baka samu mai yankakken kunni ka same ta kamilul udhu wani ana ta jama'a jama'a hiya kamilatul khalq mai cikakkiyar halitta to in an ka halicce ta kamilatul khalqi hal tuhissu minha min jada'a za ka same ta mai yankakkiya a'a kenan dukkan mu an halicce mu akan fitra in ka ga jada'a wani yankakken gaba gare mu to daga baya mun kai ta haka dabba ai an ka haife ta za a haife ta akan kamilatul khalq amma daga baya take zamowa ta canza to haka mutum ma daga baya yake canzawa to kaga wannan shi ga nuna maka ƴaƴan mushrikai galibi mushrikai ne galibi mushrikai ne tunda cikin ɗari kashi goma ne za ka samu 'ya'yan kafirai su zama musulmi game abinda sun ka samu gidansu ana yi haka za su tashi su ma su ce ai mun ga gidanmu ana yi in yan bori ne zai ga mutum ya tashi ya ce gadon bori ya ba kai gadon abin kwarai ba sai bori ko kuma mutum ya tashi ya ga iyayensa na rawa da kiɗi a kiristanci ya ci gado ya yi to shi ne amma al'asul fil insan al'islam wa shirku tsari'a abu ne wanda ya bullu wanda shi ba a san da shi ba na'am ai wa ma khalaqtul jinna wal insa da mutum da aljani duk hukuncin su nan guda ɗaya da mutum da aljani duk hukunci dan aljani dan aljani musulmi zai kasance shi ma nafsu shay dan aljani kafiri shi ma nafsu shay babu قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم ياذم إذا صلى صلاةً idan ya sallaci sallah aqbala alaina bi wajhihi sai annabi ya huskance mu da fuskar shi kaga yana daga cikin sunna in liman ya ya sallame daga sallah kada ya tabbata wurin shi yaminan ko shimalan ko yuqbilu alal mamumin fa qala sai ce man ra'a minkum al-lailata ru'ya ru'ya waye ga mafalki ajiya qala sai ce fa in ra'a ahadun qassa in wani ya ga wani abin mamaki wani mafalki sai ya ba da labari fa ya ƙulu masha Allah sai manzo Allah ya faɗi abinda Allah ya so ya faɗa fa sa'alna yawman wata ran mun ka tambaye shi fa qala yace hal ra'a min ahadun minkum ru'ya akwai wani wanda ya ga mafalki a cikin ku kulna mun ka ce la qala sai yace lakinni ra'aytu al-laylata rajulaini atayani yanzu da ku ba ku gani ba ni na gani dare a cikin dare wasu mutane guda biyu sun zo min fa akhadha bi yadi sai sun ka kar- kama hannuna fa akhrajani ila al-ard al-muqaddasa sun ka fitar da ni zuwa wata ƙasa mai tsarki fa idza rajulun jalisun sai ga wani mutum zaune wa rajulun qa'imun ga wani mutum kuma tsaye biyadihi kallubun a hannunsa akwai wani fens fens da yawan garka sani madalla wani me yake ce ba da Najeriya eh na a ba duguma ba guduma ba wancan a ba almakashi ba kallubun a ba cikin direba ba a abun ga Najeriya akwai abin da ake wannan mai kanci abu tenayi tenayi tenayi ake ce mai ka san tenayi ai ko a'a tenayi dai yes min hadidin na bakin karhe qala ba'du ashabina an musa sashin sahabban mu sun kace daga musa yace kalubun min hadidin yudkhiluhu fi shidqihi yana shigar da shi a cikin labbansa hatta ya buluga fahu sai ya kai ba kafahu sai ya kai ga kiyeshi in ya sashi na sai ya fito nan in gane ko thumma yaf'alu bi shidqihi al-akhar mithla zalika sannan tsagin guda na labban nashi yayi mai haka nan wayalta'imu shidquhu hadha sai wato wannan lebin nasa ya lale ya koma daidai ko ko wayaltaimu ko yaltaimu ko yaltathimu yaltaimu la'ima shine lalewa wato ya, ya, ya koma daidai fa yauda sai ya koma fa yasna'u mithlahu sai ya aikata hakan nan qultu nace ma hada to menene wanga mutum mai waga irin azaba sai ya zo ya sa wannan zarto ko kuma ya sa wannan kansa ya sa ga abin sai ya fito nan sa'annan ya warke sa'annan kuma ya koma yana ta yin hakan nan ƙala sai ƙala sai sun kace min in talik ka tai mu tafi fantalakna mun ka tafi hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qafa hadda mun ka zo mu wani mutum yana shinkide akan ƙiyarsa wa rajulun qa'imun ala ra'sihi sai ga wani mutum tsaye a kansa bi sihirin da falalan dutse sihirin dutse aw sakratin ko kuma kurman dutse fa yashdahu bihi ra'sahu yana wato nane mai kai wato yana yana dandake mai kai da shadaka kenan yana dandake masa kai fa idza darabahu tadahdaha hajaru idan ya duke shi sai dutsen ya birkita idan ya kumtsa mai wannan dutsen sai dutsen ya ya zagaya fantalaka ilai sai ya tafi zuwa gare shi li akhudahu sai ya tayi gunsa domin ya karbi wannan fala yarju ila hadha bai koma zuwa wannan hatta yaltaima ra'suhu sai kanshi ya warke wa ada ra'suhu kama huwa kaman bai koma yayi mai wannan azaba sai ya warke kuma ya koma ya azabatar da shi fa'ada ilaihi sai ya komo gare shi fadarabahu sai ya ƙara dukan shi nafsu shay irin wancan mai zartu mai mai mai mai mai abun nan mai mai fans kenan qultu san ce mun haza kaga dai ba a fassara ba kala sai sun ce in talak shi ma wannan ba a fassara mai ba sai mu tai ban talakna sai mun ka tai ila saqabin zuwa wata kafa mithlu tanuri misali furn tanda amma ta biredi ita ta biredi ba a ce mata tanda ta masa ita tanda tannur wannan na biredi furnu kenan a alahu dayyikun ka gani ƙasan shi matsatsi wa asfaluhu wasi'un kaga ƙasan shi kuma a alahu saman shi dayyikun ya matsi sama amma ƙasa ya bude ya tawakkalu ta hata hularan kaga wannan furnu kenan kaga ba tandawa da ka sani ba irin ta masa kuma yana huruwa da wuta fa idaktaraba idan ya kusato irtafa'u sai su dokaka hatta kada an yakhruju sai suna kusa su fito da idan khamadat raj'u fiha idan wutar ta mutu kuma sai su koma a ciki fa fiha rijalun wa nisa'un uratu ga mazaje da mata tsirara fa qultu sai ce man hadha wane ne wannan qala sai sun kace mutanen nan guda biyu mala'iku ne fa in talik mu tafi suna ce mu manzo sallallahu alaihi wasallam yace fan talaqna sai mun ka tafi hatta ataina ala naharin min dami sai da mun ka zo wani rafi na jini sai da mun ka zo rafi na jini fihi rajulun qa'imun ga wani mutum tsaye ala wasdin nahari tsakiyar rafin kuma rajulun bayna yadayhi hijara akwai wani mutum shi kuma gabaninsa akwai ruwar wasu qala yazid sai yazid yace wahab bin jarir an jarir bin hazim wa ala shabtin nahari rajulun a gefen rafin akwai wani mutum fa aqbala ar-rajulu alladhi fi an-nahri sai wanda yake cikin rafin sai ya fuskanto fa idza arada an yakhruja idan yana nufin ya fita ramar rajulu bi hajarin sai ya jefi wancan mutunan da dutse fifihi a cikin bakinsa faraddahu haythu kana sai ya maida shi tsakiyar rafi faja'ala kullama ja'a sai zamo dukan lokacin da yazo li yakhruja ya fita rama fifihi bi hajarin sai ya ya jefe shi da dutse fayar ji'u kama kana sai na tsakiyan yana nufin ya dawo ya fito sai na nan gefen rafin sai ya jefai sai ya koma cikin bakinsa faƙultu ni ce ma haza mine ne wannan ƙala sun ka ce min in tsalik ba lokacin fassara ba ne ta yi mutai wantsalakna sai mun ka tafi hatan ta haina ila raudatin khadara sai da mun ka zo wani dausayi wanda yake mai kore-kore fiha shajaratun azimatun akwai wata babbar uwar itanya wa fi asliha shaykhun wasbiyan a asalinta a tushenta a gindinta akwai wani dattijo akwai yara wa idza rajulun sai ga wani mutum qaribun min ash-shajarati yana kusan uwar itanyan baina yadayhi narun yuqiduha shi kuma yana hura wuta fasa'ida bi sai sun ka da ni fi shajarati awwar itanyan wa adkhalani daran sun ka shigar da ni wani gida lam ara qattu ahsana minha ban taba ganin gida mai kyawu ba irin wannan gida fiha rijalun akwai mutane shuyukun da cijai wa shababun da samarai wani sa'un da mata wasu biyanun da yan yara kanana summa akhrajani minha sun ka fitar da ni daga ciki fasa'ida bi shajara sai sun ka hau da ni uwar itanya fa adkhala ni daran sun ka shigar da ni gida hiya ahsanu afdal wanda yafi wancan na farko fiha shuyukhun wa shababun akwai da cijai akwai samari qultu nace tawaftu mani layla kai ni dai dare wallahi kun kun yi zagaye da ni mun sha kun sha zagaye da ni fa akhbirani amma ra'aytu ku bani labarin abinda ni gani wanga mafarki ne manzo sallallahu alaihi wasallam yi kala sai sun kace na'am yanzu za mu baka labari amma alladhi ra'aytahu yashqu shidquhu wanda kaga yana tsage labbansa fakazzab makaryaci ne yuhaddithu bil kidhba ya bada labari na ƙarya fatuhu malu anhu hatta yablu al afaqu in ya bada ƙarya sai a dauke ta sai ta game gari makaryaci kaga yanda ibtila'i yanzu yake ƙarya sai ka iski ga almajirai ma sai ka iski wani almajiri makaryaci Allah in kana bin magana shi sai ka shiga matsala to ka almajiri ka koma kana ƙarya malami malami na ƙarya ina amfani ka ce ma mutane ne dubi fa musiba ƙarya zai zo walantana ga wanda ake tsammanin shi shi kaman me sa'an nan ya ƙari yayi ƙaryar da za ta sai ta sai ta sai ta kai ta game gari a faɗi kenan sasanni fa yusna'u bihi ma ra'aita da haka ake aikata mai abinda ka azaban makarinci kenan azabu hu qiyama ila yawmil qiyama azabu barzakhu ce azabu barzakhu ce ake yi ma makarinci ila yawmil qiyama wallazi ra'aytahu yashdukhu ra'suhu wanda kaga ana dandaka kai ne farajulun allamahu Allahu alqur'ana mutunan da Allah ya sanar da shi littafin Allah fa nama anhu bil layli da dare yayi kwana walam ya amal fihi bin nahari da rana kuma ba amfani dalibin ilmin kenan la ya'malu bil kitabi kitabillahi bil layli wala bin nahar kenan shi ya mai da littafin Allah ne maciya ma'akal maciya yaf'alu bihi ila yawmil qiyamah shi ma wannan musibar da ake mishi ce har zuwa ranar tashin kiyama wallazi ra'aytahu fi thaqabi wanda ka gani cikin kafa ta wannan furn fahimu zunatu mazinata mazinata domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ya tayi muni ta zina jama'a wallazi ra'aytahu fi nahari wanda ka gan cikin rafin nan na jini akilur riba azaban maciyi riba kenan wa shaykhu fi asali shajara tsoho da cije da ka gani a gindin uwar itanya ibrahimu alaihi salam wa sibyanu hawlahu auladun nas yara da ka gani ƴaƴan mutane kenan wallazi yuqidun nara mai hura wutar nan maliku khazinun nari malaika ce wadda take mai tsare wuta wadarul ula allati dakalta daru ammatil mu'mini gidan farko da ka gani mai kyawun nan gidan gama garin musulmai wa amma hadhihi daru wadda ka gani kaga ta fi ta farko badaru shuhada gidan waɗanda sun kai mutuwar shahada ne wa ana jibrilu ni kuma ni ne mala'ika jibril wa hadha mika'ilu ai ba mutum biyu sun kada jashi ba wannan mika'ilu ne farfa ra'saka doko dokaki kanka ka gani farfa'tu ra'si sai ni dokaka kaina fa idza fawqi mithlu sahab sai ga sama na kamar girgizai giragizai qala sai sun kace zaka manziluka kai ko wannan masaukin ka ne qultu sai nace da da'ani adkhulu manzili ku barni in shiga gidana ala sun kace innahu baqiya laka umrun lam tastakmilhu akwai sauran rayuwa baka mutu ba walau istakmalta ataita manzilaka da ka cika sauran rayuwarka da ka zo masabkinka duka wannan hadisin mahallu shahid ibrahim wasubiyanu haulahu auladun nas shi yasa kake gani ake cewa alhiquhu fi kafalati ibrahim dama yaro in ka zo sallar gawa ta shi baka ce Allah maghfir lahu warhamhu Allahumma ja'alhu zukhran wa faratan wa thaqil bihi ma mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma waj'alhu fi kafalati ibrahim wannan shine abin da zaka yi musu wa auladul muslimina fi kafalati ibrahim بلاد المسلمين في كفارة إبراهيم wannan shine kenan auladul muslimina hukuncin su hukuncin uwayensu auladul mushrikina hukuncin su hukuncin uwayensu don yanzu dan mushriki bai mutuwa dan mushriki bai mutuwa kace to ku zo mu mai sallah a'a ba kai mu dan mushriki sallah domin a hukuncin duniya suna bin mahaifa tunda suna bin mahaifa kaga ba maganar yana bin mahaifa kaje za ka tsaya kai mai sallah amma na su fa idza fi auladun nas eh warai kuwa Allahu a'lam bima kanu amili ai dalilin da sun ka kafa akan auladul mushrikin fil janna أو الله أعلم بما كانوا عاملين kuma ai akwai wani kauli Sheikh Usman wanda ake cewa a ranar kiyama za a jarabce su a ce ku yi kaza kenan waɗanda sun kai kaza dan adin nan sai a ce to mutiina ne ku bar kaza sun ka kiya su kuma a ce to waɗanda su ne ƴan wuta do akwai wannan kuma a can tashin farko in mun ka dauko hadisi mu na farko sai Allah ya bar su ya mayyaze wanga da wanga da wanga da wanga an san da mutumin kware ne dan aljanna ne wanga da wanga kuma Allah ya sani eh malufa kullu muyassaru lima khuliqa lahu da haka auladul muslimin su ba su da illa da kake ganin su ne za su kasancewa duk za su zama maka hijaban minan nar والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان to kaga wannan shine nan babu mautu yawmul ithnain ga mutuwar ranar litinin jama'a akwai saura hmm قالت دخلت على ابي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفرتم النبي
salafiyun kai littafin ka sai buharin ka sai ya shafa mu buharin mu ya saba mu buharin mu
يا جماعه
kai buharin ka ya saba mu buharin mu a'a ai ai motu yawmul ithnain gashi kai daga nan ba gaba bai ba gaba bai nan ka koma can kuma gaba bai nan salafi ina ganin salafi ina ganin ba mamaki mata shi na bata mai da rai باب موت يوم الاثنين قال حدثنا معلى آه، معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تتي دخلت على أبي بكر رضي الله عنه ناشي قولي أبو بكر فقال يتي في كم كفنتم النبي كاغني كان شي يديبا في كم كفنتم النبي أي دجي كاسن دي دوانتن دوان قباب قدابني cikin abu nawa kun kai ma annabi likafani qala tace fi thalathi athwabin cikin tufa uku bidin harare suhuliya na wata alƙarya da ake ce ma suhul laysa fiha qamisun wala imama ba mu mai rawani ba ba mu mai riga ba wa qala laha yace mata fi ayi yawmin tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wani yini manzo Allah ya mutu qala tace yawmal ithnain qala tace fa ayyu yawmin hadha to wani yi ne muke kala ta ce yawon litinin kala ya ce arju fi ma baini wa bainan lai arju ina ƙauna fi ma baini wa bainan lai tsakanin yanzu da dare fanazara sai ya kalla ila thobin alaihi kana yi marradu fi wato a cikin tufa wanda yake jinya a ciki bihi rad'un min za'afaran akwai wani yanki wato na turaren za'afaran faƙala ya ce aghsilu thawbi hadha ku wanke wannan tufafi na wazidu alaihi thawbaini ku ƙara mai tufa guda biyu ku ƙara fadin sa fa kaffinuni fihima ku min likafani qultu nace inna hadha khalaqun aiwan ga tsofan tufa ne kala yace innal hayya ahqqu bil jadid ai rayayye shi yake dace ma abu sabo min al mayyit daga matacce matacce ina shi ina sabo innama huwa lil muhla ai wannan tufafi ne waɗanda suke wato na aiki alam yatawaffa bai mutu ba hatta amsamin lailatul thulatha sai da ya wato yammacin lanar talata wadu fina qabla an yusbah sai an ka binne shi gabanin ya waye gari to anan Imam al-Bukhari rahimahullah malamai sun yi magana me yasa ya kawo maganar al-maut yawm al-ithnain tunda babu wani dalili wanda ya zo a kan motu yawon itinain sai dai motu yawon juma'a wale ilatul juma'a duk wanda ya mutu yawon mamin musulmin ya mutu yawon juma'a aule ilatul juma'a illa wa ƙahun lawa fitinatul ƙab ko da wasu sun tafi akan isnadin wannan hadisin shi ma zaifi ne amma shaikh albani rahimahullah cikin hakamul jana'iz ya sahaha wannan hadisi la shakka mutuwa ranar yau da daren yau yana da falala domin za a kare mutum daga azabar kabari amma ai musulmi ne dan ko kafiri ho yana mutuwa ranar yau ha to kafiri nawa ya mutu ranar juma'a kafiri nawa ya mutu ranar juma'a yake nan sai ka kafiri ya mutu ko kuma mushriki ya mutu ranar juma'a ko lailatul juma'a kace to shikenan wa qawlullah min azabil qabri la yau mautu yawmul ithnain bai da wani wato miza bai da wani miza shi yasa amma abubakar radiyallahu anhu ya so ya mutu shi ma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya mutu yawmul ithnin yawmul thulatha yawmul arba'a an ka binne shi ko to ya so hakan nan amma kuma ku san da cewa dukkan mutuwa ko wace rana ai mutuwa ba ga hannun mutum take ba in ta zo maka ranar litinin ko ranar talata ko ranar lahadi sai ka ce mutuwa bari zuwa ga hannunka take kenan kamar yanda mutuwa ga ƙasa al'ardu la tuqaddasu ahlaha hakan nan mutuwa al-yawm la yuqaddasu al-ashkhas mutuwa a rana baya tsarkake ka kamar yanda mutuwa gari ka mutu garin Madina su Abu Lahab su Abu wane ne duka ai ƙasa ardul wahayi sun ka mutu amma eh ma fa'idatu ma za istafadu bihi so Abdullah bin Ubay bin Salul kenan da ƙasa da rana baya wa tsarkake mutum abin da ke tsarkake mutum shine aikin mutum mutu duk ranar da ka ga damar ka mutu in Allah ya kashe ka ranar in ka mutu da kyakkyawan aiki kuma lillahi alhamdu amma abu ɗaya ne wanda yake zaka san da cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah da kal janna wannan baka da wani tawili akan sa ko wani mutum yace la ilaha illa Allah kabar amruhu ila Allah an ce akwai salafawa kwanan ga suna rikici salafawa na rikici suna magana an ce cikin malamai Dr. Idris ya zo mutuwa ya ce la ilaha illallah sun ka ce ne sabi shai eh wallahi suna nan suna rikici su malam wanga almaki ya kasan shi wanda muka haɗu su maki dai su bishe wai dai su bi salafiyin هو الذي كان يطعن ليس بسلفي يطعن في اهل السنه ويفعل كذا لانه حسين حسن muke magana da shi malam Sheikh Hussein Hassan yake min magana yanzu rikicin da suka ke nan yanzu ga laysa bi salafi ne laysa bi shay to ma za ta kul nace mai Sheikh Hussein mi za ka ma za qulta lahum fi man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah da kalal janna ya mutane na son shigar da mutane wuta da karhi da yaji ya jama'a mu so mu shiga duk aljanna mu iske junan mu mana mu yi lale da maraba da juna amma kai aljannan nan ta gidanku ta waido Allah to kai su tunda kana da ita arhamur rahimina Allah sai yayi abin da baka tsammani kabar mutane da'un nas li khaliqihim mm ba a shiga tsakanin Allah da bawa ba wanda za mu shaidan ma da lalata sai wanda ya mutu akan shirka amma dukkan wa man yamutu wa lam yatub an wudrihi fa huwa ila Allah jami'a amrihi la bil azabi lil musii yuqtau kabar Allah da mutane ne Allah shi yayi mu shi wani ba gaban wafakai nan ba su da wafakai ya da wafakai mana amma yana makka ina zuwa dai a salafiyar ka bata tabbata ba su a shi salafi salafi wa salafancin shi ya saba da na waɗancan ba irin wancan bane salafi yana nan kowa salafi yana a shi shi salafi salafi alhamdulillah ba irin waɗancan bane ai su waɗancan su su waɗancan su su su su sun wuce salafawa ma su salafancin ma gani su kuma din su din ma maratib ne fa wallahi wasu wasu wasu ba su wasu sun sa wasu sun ga yan bid'a ne wasu maratib ne maratib ne maratib ne maratib ne maratib ne salafancin maratib ne kwarai maratib ne sai a hankali ka gani Allah da ya yi muna muwafaka cikin al'amarinmu babun mautul fuja'a albagta mutu kai tsaye ba ciyo ba komi sai ka ji an ce na wani ai wani shikenan قال حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي wani mutum ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi iftulitat iftu iftu iftulitat nafsaha wato iftulitat nafsaha rayuwarta ta fita kai tsaye alfalat shine abin da ya kubuce ba tsammani wa adunnuha ina tsammanin law takallamat tasaddaqat da dai Allah ya ba ta ikon magana da ta yi sadaka fa hallaha ajrun in tasaddaqtu anha to ina da lada in nayi mata sadaka kala yace na'am eh akwai lada ayi mata sadaka kaga kenan nan wannan hadisin dalalashi duk mutunan da ya mutu bai shirya ba dama ai a akwai masu shirya Allah akwai masu shirya Allah ya akwai mutuwar da take shirya wani nabi na bani wani ina bin shi bashi an yi kaza an yi kaza an shirya an yi wasici an shirya wannan nema to akwai wani wanda za ta zo mai bagata ta babu zato ba tsammani to wanda mutuwa duk kun kaga ta zo mai ba zato tsammani kun kaga alamar yana da wani manufa to ku zartar mai da manufarsa kamar mutum ne bai yi wasici ba amma ya ce wallahi insha Allah ina nufin in Allah ya hore in Allah ya yi kaza zan gina masallaci kaga ba wasici yayi ba wannan idan an ka samu masu mutunci su zartar mai da wannan aikin da alkhairi yake nufi amma Allah bai bashi iko ba to azarta mai gaga nan sai an samu mutanen kwarai magada ba waɗanda za a bar ubansu da gado da bashi kuma biyan ma bashin ba su yi domin yanzu so da yawa zaka iske uba ya mutu an biyo shi bashi kuma ƴaƴan sun ki biyan bashi wannan wace irin rayuwa ce muke tafiya da ita mm. Mm.
dan ta guda yau ne ba a sai su abin ba masu alamu za ta shi kuma la suna da ake so in ba wani ya sai sai ga su ta mutu ba ta mutu ba sun ce ba ba alamu za shi ko kada ta da ciki ba ai mata magani ba ina an bar ta cikin gida sai wani a sai da
to kare ba karukanta fa karukanta an mata hajjaz eh an mata hajjaz ba shi wai ko ta ake so ba ta ciki na masu alamu ba Ah, na bihilla ce kenan. Bihilla ce an ka gan shi ya ɗauko mahaifi ne. A, shi ya yi jiyan mahaifi ne sai mahaifin ya mutu. Sai ga wani ya ɗauko mahaifi ya ce, ina za ka da shi sai ce, wala zan je ina so in mai magani ce, koma da shi gida. Za ta daggenka kawai za ka yi, don ni na ga na yi na ga babu amfani. Eh, ka koma da shi gida, ni na yi na ga babu amfani. a gane ku akwai irin ma- mutane masu wanga irin mummuna fahimta wai tsoho in ya kai tsoho ya tsoho shi nan ba a yi mai magani wallahi kuma ma ba su ma wala da zuwa shi da ne za ka ka duya inda sun je an ka dan yi mata magunguna sai al'amura su dan dawo a dan rikanya mm amma ka diba ka gani sai sun ya gani yanzu an ka sai da waɗannan an musu hasara hasarar da an kai musu ya za a yi ai hasaran kare kaza a dawo kuma babu gado dan da gado mutane suke bukata Allah almusta'an kaga kenan kowane mutum fa yayi kai ne domin baka san yanda za ta kasance baya gare ka ba ka gani balantana ta anin bashi balantana shi anin bashi ka gani alhamdulillah qabrin nabi za mu tashi insha Allah
Allah ya tsawata.